من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid za mu tashi darasi na arba'in da biyar yau muna takwas ga watan rabi'u thani hijira 1446 11 ga watan goma 2024 za mu tashi babu la yuqalu assalamu ala Allah babun da yace ba wa Allah addu'a sai dai shi a nemi addu'a daga gurinsa wato tsabar kauna ce ta sahabbai ga Allah sai suke gato shi ma Allah ai masa addu'a mana Allahu akbar sai annabi ya ce musu a'a ba a wa Allah addu'a sai dai shi a nemi addu'ar suna ga cewa ya kamata shi ma Allah roƙa masa wani abun mana tunda yana ta bamu yana ta bamu yana ta mana yana ta mana ba iyaka to sai annabi ya ce a'a ba a cewa Allah haka ai shike ba da komai shine mai komai shi ko baya tsoron komai babu wata rigima da da za a ce Allah yana tsoronta babu wani abu da yake shan gaban Allah to kaga ba bukatar sai an ce masa Allah ya kubutar da Allah ko Allah ya taimaki Allah Allah ya kara Allah, Allah ya kiyaye Allah, duk wannan ba a bukatarta, saboda ya isa ya tumbatsa sarki subhanahu wata'ala. La yi assalamu ala Allah, assalamu yana ɗaukan ma'anoni guda uku, akwai assalamu ma'ana attahiyya, kamar gaisuwa a jinjina wa mutum, shi ma na zo da ma'ana assalamu. Sannan assalamu yakan zo da ma'anar wato neman kubutar da mutum daga abin da zai cuce shi kuma da ce assalamu alaika salamun alal mursalin a gaya maka cewa amincin Allah ya kubutar da kai daga wato abin da kake tsoro akwai kuma assalamu ismu min asma'illahi subhanahu wa ta'ala wanda shi kuma za mu ji ma'anoninsa wafi sahih wafi sahih ya zo a cikin wato sahihul bukhari mai lamba ta ɗari takwas da talatin da biyar musulun mai lamba ta ɗari hudu da biyu an ibini mas'udin daga abdullahi ɗan mas'udi ƙala ce kunna iza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi fi salati kunna mun kasance kuma iza kunna in mun kasance ma'an nabi a wani lokaci ne suke kasancewa tare da annabi alaihi salatu wassalam fi salati wannan galiban an ce fi salati ana nufin sallolin farilla azza lasar magariba isha asuba sallar juma'a da makamantansu kulna in mun zo attahiyatu sai mu ce assalamu ala allah min ibadihi aminci ya tabbata ga Allah daga bayinsa assalamu ala fulanin wa fulanin sai mu ce aminci ya tabbata bisa mika'ilu da jibrilu fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam la taqulu assalamu ala allah kada ku ce aminci ya tabbata ga al ko akan Allah fa inna Allah huwa salam Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allah shine mai amincin kuma shine mai amintarwa zaka shi ba za a yi masa roko irin wannan ba fi masail al-ula tafsiru salam an fassara menene assalam mun ce na dauka ma'anoni guda nawa guda uku da ma'ana at-tahiyya da ma'anar gaisuwa kamar da muke ce assalamu alaikum assalamu alaikum eh tusalli ala man ta'rif wa man la ta'rif duk wanda ka wuce kai masa salama assalamu alaikum assalamu alaikum shine ma'anan assalamu ma'ana ta farko assalam na biyu shine kubuta daga aibi daga na ƙasa da tawaya sannan kuma assalam na uku shine suna daga cikin sunayen Allah subuti salbi ismun ne subuti kuma salbi ma'ana wannan suna ne da yake tabbatarwa da Allah wani abu kuma yake korewa Allah wani abu yana tabbatarwa da Allah cikakkiyar wadata da cikakkiyar isa da kuma kore ma Allah duk wani dangogi na tawaya da na ƙasa wanda ake jinginawa Allah subhanahu wataala ko a zatinsa ko a siffofinsa ko a ayyukansa ko a shari'arsa babu tawaya a labaransa ba tawaya a hukuncinsa ba tawaya a umarninsa ba tawaya a haninsa ba tawaya rububiyatihi ba tawaya uluhiyatihi ba tawaya asma'i wa sifatihi ba tawaya ba na ƙasa haka Allah ta'ala an tabbatar masa da wannan suna kenan haka yake cewa tafsirus salami mun ji fassarar ma'anan assalamu sannan na biyu innaha tahiyyatun yakan zo da ma'anar gaisuwa kuma da yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشوا السلام بينكم نارن sai muku da Allah ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ko ba za ku yi imani ba sai kuna son juna in gaya muku abin da zai sa muku son juna ku yada sallama tsakaninku dan sai a ce ai muna gaisawa in an bata me yake cewa ba sa gaisawa ashe gaisuwa alama ce ta buɗe alaƙa ka gaisa da mutum ka saka masa fuska ka miƙa masa hannu ku musafaha in ka fi shi wadata ka karkace ka ɗauko na abu ka miƙa masa sai ga soyayya tana tafiya sai ga alaƙa tana kyau yi za ka ce ai wani ba mu da alaƙa da shi ko gaisawa ba ma yi ashe gaisuwa in aka yanke ta an ɓata komai shi yasa gaisuwa ita ce matakin farko na haɗuwa shi yasa annabi alaihi salatu wasallam aka ce ayyul islamu afdal sai ta tudaimu ta'ama wai a musulunci me aka fi so yace kai ta bada abinci wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif kowa ka hadu da shi ka ce assalamu alaikum inda kaga sima kaga alama ta musulunci tare da mutum to ka ce masa assalamu alaikum in ko ba musulmi bane ka jira ka shi me zai ce irin abin da yace to shi zaka mayan masa in shi ba musulmi bane sai ya ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam saboda ya riga yayi daidai sai kai masa daidai in ya ce samu alaikum sai ka ce wa alaikum in ya ce hello ka ce how are you a gani to sai ya ɗin wacce maka sai kai masa shi sa abdullahi da abbas ya ce ko ba musulmi ba ne inda ya min cikakkiyar sallama ni ma zan masa cikakkiyar sallama to da Allah ya ce wa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha me ma'anan ahsana minha aw rudduha wajen sallama akwai siga iri hudu idan ka ce wa mutum assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam to an yi can kare an yi caras daidai da daidai baka ƙara masa ba bai ƙara maka ba iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha ahsana minha shine ka ƙara masa lafazi rudduha kuma kai masa irin yadda ya maka sai zo ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam annan an yi rudduha ka masa daidai da yadda yi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah ka masa daidai da yadda ya maka ba wanda ya wuce wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu an yi daidai da daidai amma idan ya zo ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah to ahsana minha ya maka ɗaya ka masa biyu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ka masa ahsana minha da yazo kuma sai ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ƙure kenan ko don za ka yi masa ahsana minha sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratuhu to an ƙure kenan shi ko ba zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratuhu ba dan haka ya toshe maka kofa kai masa hasana minha yasa shi mai farawa ba zai kai wa magafiratuhu ba a wajen bayar da amsa ne in ya gaya maka assalamu alaikum daya wa rahmatullahi biyu wa barakatuhu uku to yanzu kana so kai masa daidai da shi sai ka ce wa alaikumus salamu daya wa rahmatullahi biyu wa barakatuhu uku kun yi daidai in kana son ka wuce shi da ɗaya kuma sai ka ce wa magafiratuhu to in shi ne ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratuhu in za ka ba shi amsa ka wuce shi me za ka ƙara tu babin ƙarawa shi sa aka ce me yin sallama ba zai ƙure ya kai wa magafiratuhu ba sai dai ya tsaya a uku kai kuma kana iya wuce shi ka kai ahasana min ha duha sai kai masa guda hudu shi sa ka ce assalamu alaikum sai a ce asharun in ka ce wa rahmatullah sai a ce ishirun in ka ce wa barakatu sai a ce salasun wani ya zo majalisa annabi sai ya ce assalamu alaikum sai annabi ya ce ladanka goma zauna wani kamar ya ji shi kuma da ya zo sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai annabi ya ce ladanka ishirin kai ma zauna zo da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce kai kuma ladanka talatin zauna saboda ka roƙa mutum abu ukun nan abinda ake fata ya samu duniya mai kyau ya samu lahira mai kyau ka ce assalamu alaikum inda ma'anar gaisuwa ce ka ce gaisuwa ta tabbata a gare ka inda ma'anar kubuta ne ka ce Allah ya kubutar da kai da duka abinki inda ma'anar salamu alaikum ne amincin Allah ya tabbata a kanka kowanne ka gaya masa a cikin ukun nan kayi me ka gaya masa alheri to shi kuma sai mayan maka da wannan alheri din to ibnu kasir ya ce idan aka ce assalamu yana nufin sunan Allah assalamu yana nufin sunan Allah to ibnu kasir yake cewa assalamu in an ce wa Allah assalamu ana nufin wato salima min jami'ul uyubi wan naqa'is ana nufin Allah ya kubuta fassarar sunan assalamu ma'ana wannan sunan so ɗaya zo wa Allah cikin alqur'ani so ɗaya Allah ya sifanta kansa da muhaiminul assalamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir to assalamu so ɗaya zo sunan Allah cikin alqur'ani amma assalamu ya zo da yawa amma da yadda ma'anan sunan Allah so ɗaya zo alqur'ani to shine wannan fassararsa ne ibnu kasir yace assalamu min jami'il uyubi wan naqa'is ana nufin Allah ya kubuta daga dukkan tawaya da aibobi likamalihi fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi saboda cikar Allah a cikin zatinsa da sufofinsa da kuma ayyukansa malam alusi kuma yace fassaran assalamu shine zus salamati ma'abocin kubuta min kulli naqasin wa afatin babu wata tawaya ko ta da ko ta mata ko ta jika ko ta farko ko ta ƙarshe ko ta mutuwa ko ta ƙarewa babu ga Allah Allah ba shi da farkon farko ba shi da ƙarshen ƙarshe yasa ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim shine farkon da ba shi da farko shine ƙarshen da ba shi da ƙarshe subhanahu wa ta'ala shi yasa kaga masu tasalsul wasu a gurin su ba yadda za a ce wannan ba wannan ba wannan wannan sai ka tambaye su ce wai waye wannan microphone din sai ce wani kamfani ne waye a kamfanin wani injiniya ne to shi injiniyan waye shi sai a ce Allah sai a ce shi kuma Allah waye shi to da ka kai nan halaka ta zo sau dan an bude maka kofa an ce to shikenan ana bude kofa to ba za ta rufu ba ma muƙaddara a ce maka to kuma ga wanda ya Allah shi ma sai ka tambaya shi kuma fa waye shi shi ma waye shi shi ma waye shi shi ma waye shi shi ma waye shi har duniya ta tashi ba amsa ko yawa shi sa a tasalsul in ya kai ga Allah sai ya tike Allah shi ya kowa shi ko ba wanda ya shi to in ka tsaya nan ka huta amma ka ce a'a ai wannan shi yayi wannan wannan shi yayi wannan zagaye ake yi a cikin wato da'ira wannan ya wannan wannan ya wannan wannan ya kenan ba wanda ya kowa kenan kaga shi ne tasalsul da suke kira tasalsul wajib tasalsul jaiz da kuma tasalsul wanda yake na mu'assirin tasalsulul mu'assirin a ce wannan shi wannan wannan shi wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dan ya bude kofa zai dinga muku tambayoyi haza khalaqallah faman khalaqallah yace da kun kai haka ku ce amantu billahi wa rusulihi so zai bude maka kofar rigima da kaji shedan ya ce maka Allah shi yayi kowa to shi kuma Allah waye shi sai ka ce amantu billahi wa rusulihi Allahu al-ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim to zaka ji wasu wasin ya tafi shine Imam al-Baihaqi yake cewa assalamu huwa allazi salima min kulli aibin in an cewa Allah assalamu ana nufin wanda ya kubuta daga dukkan aibi wa biri'a min kulli afatin ya kubuta daga dukkan wato tawaya wa hazihi sifatun yastahiquha bi zatihi wannan sifa ce da Allah ya cancanci a kira shi assalam ya salam wa huwa allazi salima almu'minuna min uqubati ko kuma shine wanda mu'minai suka samu kubuta daga uqubarsa ba zai wa masu imani azaba ba ta dindindin ko da a ce mutum yayi laifin da zai shiga wuta to rahama Allah Allah zai fidda shi da rahamarsa Imam al-Qurtubi ya kuma yace assalamu zus salamati minan naqaisi shine wanda ya kubuta dai daga tawaya Ibn al-Arabi yake cewa wato al-Maliki assalamu an-nisbatu taqdiruhu zus salamati ana nufin ma'abocin kubuta yace ko dai a ce ma'ana wa allazi salima min kulli aibin wa bari'a min kulli naqasin shine ya kubuta daga dukkan aibi ko ba a jingina masa dukkan tawaya ko ma'ana zus salami ai al-musallimu ala ibadi fil janna shine zai wa muminai sallama a cikin aljanna ko kuma ana ma'ana wallazi salimal khalqu min zulmi shine wanda baya zalunci kwata kwata in dai kana da haƙƙi ka kai file ɗinka sama kuma Allah ya mai shari'a to ka tabbata za ma adalci to da ba cin hanci da rashawa ba wani dan wani ba gata ba kusanci ba nisa in dai ka kai file ɗinka kotun Allah to ka kai inda za a maka adalci shi da ibn qayyim ke cewa huwa salamu alal haqiqati salimun min kulli tamsilin wa min nuqsani yace huwa salamu wa huwa salamu Allah shine assalamu alal haqiqati bisa tabbas salimun min kulli tamsilin wanda ya kubuta daga kamanceceniya da wani wa min nuqsani ko kuma daga tawaya shi yasa kaga Allah ta'ala yake yawan gayawa annabawansa wannan kalma yace salamun ala nuhin fil alamina aminci ya tabbata bisa nuhu a fil alamina salamun ala ibrahim salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun wa salamun alal mursalina ko wa salamun ala ibadihi allazi nastafa ka gani aminci Allah ya tabbata ga wannan salamun wa salamun alayhi yawma wulidtu wa yau ma'amutu wa yau ma'ubu a sahayya wato ɗan ada yana da wasu kwanaki uku masu hatsari ranar haihuwarka da ranar mutuwarka da ranar tashi kuma ba ka da control akan wannan kwanakin uku ba za ka ce ga yadda kake so a haife ka ba ba za ka ce ga wacce kake so ta haife ka ba ba za ka ce ga wanda kake so ya zama babanka ba ko ga wacce take so ta zama babarka ba ko ga kabila da kake so ka fito ko ga yaren da kake so ka fito ko ga ƙasar da kake so ka fito ko ga jinsin da kake so ka fito baka da zabi kawai sai dai kaga an yoka namiji ko mace ko dogo ko gajere ko mai kiba ko siriri dan waccan dan wannan kuma a kabila kaza kuma a gari kaza kuma a unguwa kaza ko kana so ko baka so ba yadda zaka yi kuma to wannan ba zaɓin ka bane yau ma a mutu kuma ranar mutuwanka dama ba a buga invitation a ce jama'a ana gaita ku ranar mutuwa ne sai dai ya mutum ko a sanar da mutuwarsa amma ba za a sa mutum ranar mutuwa ba yadda yake za a ci gaba wasu ƙasashe mutane sun gaji da rayuwa sun fada cikin tarkon shaidan dama an kana kan addini ba za ka rikice ba waɗanda aka cire musu addini ake ga addini rashin wayewa ne addini rashin wato zamanantaka ne sai aka cire musu addini daga rayuwa ana cire addini sai suka koma dabbobi gai sun samu duniya duniya ta yi duniya amma rashin addini yasa sai mutum ya ce kai bari in kashe kaina tambayoyi ne a ransa ya rasa amsarsu damuwa ce ya rasa ya zai fita sai mutum ya ce bari ya kashe kansa wani sai ya sa fanka ya rataye kansa wani ya hau sama ya fado wani ya je tari ragon jirgin itaka shi wani kuma ya je ya fada kan titi mota ta taka shi wani kuma ya hau sama bene ya faɗo wani ya je kama wuta wani ya je ya faɗa cikin ruwa to ƙasashen turai da suka ga mutuwar ta yawa ana ta kashe kai sai suka buɗe ofis suka yi rijista don bai san mutuwa ya zo ya rubuta ya ka zo ka samu mutuwa a zaune da fam a hannunsa assalamu alaikum alaikum assalam na zo in kashe kaina sai ce ga fam cike ni bisa yarda ta da amincewa ta zan kashe kaina saboda na gaji da rayuwar nan abubuwa sun dame ni saboda haka ka sa hannu ka zo da waliyinka ko wakilinka mutum daya shi ma ya sa maka hannu cewa da izinin mu baba zai kashe kansa ko baba za ta kashe kanta to shikenan sai a ce maka to wani nau'in mutuwan kake so ta guba kake so ko ta allura ko ta wutar lantarki to wacce ka zaɓa sai a cike mafi yawa suna zaɓen ta guba shikenan sai a gaya maka to yanzu za a baka guba sai a kar a zube guba a cikin kofi sai a ba mutum ya zauna sai ya kurba sai a ce za ka ɗan ji ɗan zik haka zik zik haka sai ka ji ka mutu Allah kamar wasa sai kawai mutum ya mutu shikenan sai a tattare gawarsa sai a ba mutanensa to kuma abin mamaki tunda ka kashe kan naka bisa yardarka da amincewarka to matsala ta gaba kuma shine kabari sai an siya kabari a kasashen turai haya ake ba kabarin kyauta a karmakalla so da haka sai ka cike wani irin gawarka mai kake so a mai da ita akwai inda za a je a babbaka mata wuta a kone ta kurmus sai ta koma toka sai a ɗebi toka a zuba a kwalba sai a ɗaura bakin kwalba sai a rubuta sunanka a jikin kwalbar sai a ba iyalanka cewa ga ɗan uwanku a cikin kwalba ku je ku aje shi ku dinga tuna da shi ko kuma ka zaɓi a dafa ka sai a dafe mutum dafawa a dafa shi da ruwan zafi sosai sai tsokar duk ta zagonye saura ƙashi sai kuma a niƙe ƙashin shi ma sai a kawo a cikin kwalba sai a ba wa family ɗinsa ko ko mutum ya zaɓi na ƙanƙara a sa shi a cikin sanyi mai tsanani sai ya daskare ya daskare sai a zuƙe ƙanƙarar sai kuma a daka nama shikenan sai a ɗura sai a ce to wannan tunda da ɗan danshi danshi za ku iya zuwa ku je ku shuka bishiya da shi sai ya zama taki sai ku je ku samu ɗan rami sai ku zuba wannan takin nasa sai ku suka bishiya idan bishiyar ta fito sai ku dinga tunawa da wannan bishiya a matsayin ita ce ɗan uwanku in kuma in kuma so kake ai maka na na rami to sai a gaya maka zaka biya fan kaza zuwa shekara kaza mafi yau akan biya na shekara goma idan ka biya na shekara goman nan to za a baka kabari a maka akwato a saka ka a ciki ana bi ana lissafi dama akwai ma'aikatan makabartun idan shekara goma ta yi sai a kira familinka to fa ya cika shekara goma za ku ci gaba da biya ko a ba wani kabarin shi a zare shi saboda haka in kun kasa biya sai a zaro shi a ɗebe ƙashin a dake a baku kuma za ku ci gaba da biya sai ku ci gaba da biya wannan abin zai ga kamar wasa to ko a masallacin da muka je a turai ɗin mun ji ana neman taimakon kuɗi a kan jana'iza cewa an yi an buɗe rijista a masallatai kowa zai dinga biyan kaza saboda koda ya mutu koda ya mutu ‘yan uwa su haɗa kuɗi su sai masa ƙabari. In ba ka biya, ka mutu ba a san ka ba, to za a ƙone ka ne kawai. Ba wanda zai baka ƙabari kyauta. To shi yasa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. da ranar mutuwanka da ranar tashinka a gaban Allah to waɗannan kwanaki ne masu mahimmanci ga ɗan adam ranar da za a haife ka da ranar da za ka mutu da ranar da za a tashe ka gaban Allah shi sa yake cewa wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya da zakariya da isa duk sun wannan babu qaulillahi ta'ala babu ƙauli Allahumma gafirli in shi'ita wannan babin da yana koya mana ladabi ne Allahumma gafirli in shi'ita Allah a gaya masa haka Allah ka ce in kaga dama kai min gafara to an ce in ka faɗi haka abu uku za a duba ko dai kana ga akwai mai yi wa Allah tilas saboda haka in ya ga dama ya maka in ya ga dama kai yayi ko kuma kai ka wadatu daga gafarar wato ko aima ko ka aima kana da wata mafitar ko ko kuma kana ganin abin yana wa Allah girma kamar Allah ya maka gafara wani abu ne mai girma yayi so da haka dan kai masa girma to in an ga dama a yi maka a dama ka a yi maka to ba ladabi a nan nan rashin ladabi ne sai ce Allah kai mun gafara an ka ga dama ita mashi'a ba a saka ta a cikin abin da ya wuce ba za a ce kana da aure ka ce insha Allah in kana da shi kawai kana da shi in ba ka da shi kawai ba ka da shi tunda wannan labari abin da ya wuce ya riga ya wuce mashi'a ta wuce a kansa ka zo ka ce na zo insha Allah ba a sa insha Allah cikin abubuwan da suka riga suka wuce abin da ake ciki ko wanda zai zo gaba to shi ma akwai abubuwan da ake sa in shi ita in sha'a akwai wanda ba a sawa yanzu an ce kai musulmi ne suka ce kwarai amma ba za ka ce insha Allah ba ai ba ka shakka kai musulmi ne in an ce kai mumini ne to anan ne malamai suka ce za ka iya cewa insha Allah ko ka za ka iya cewa i suka ce in kayi la'akari da rukunan imani shida wanda ka yadda da su za ka iya cewa eh ni mumini ne ko shakka ba ne amma za ka mutu akan imanin sai ka ce insha Allah yawon akwai manci tsakanin kai mumini ne yanzu da kuma za ka mutu akan imani wannan kuma sai insha Allah ko? sai Allah ya ga dama saboda shi yasa istisnai a cikin imani wasu ce akai wasu ce ayo suka ce a araba in ana nufin imani da musulunci da rukunansa guda shida ka ce eh kakkasa insha Allah in ko ana nufin zaka mutu da imani ka ce to insha Allah an gane to in ka ce Allahumma gafirli in shi'ita Allah kai mun gafara in ka ga dama to anan ɗayan ukun nan ne yadda na lissafa muku suka shiga ko dai kana ga abin yawa Allah girma shi yasa ka bashi daman sai ya ga dama ko kuma kai kana ga abin ba sai an maka ba ma'ana kai wadatacce ne ga barin Allah shi yasa ka faɗa haka ko aima ko aima ko kuma kana ga akwai mai yi wa Allah dole saboda haka dan kada Allah idamu ya tsaya yayi tunani kafin yayi to duk wannan rashin ladabi ne da rashin sanin Allah wa fi sahihi an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la ya ƙul ahadukum Allahun magfirli in shi'ita, kada ɗayanku in zai addu'a ya ce, Allah kai mun gafara, amma fa in kaga dama. Allahun marhamni in shi'ita, Allah ana roƙon kai mun rahama, amma sai kaga dama. Liya azimil mas'alata, ya ƙarfafa harama, ya ƙarfafa mas'ala, ka roƙi Allah gadan-gadan. Ka roƙi Allah muƙinuna bil ija, udu'ullawa wa antum muƙinuna bil ijabati. ka roƙi Allah da sa rai da sakankan cewa cewa za a yi maka fa inna Allah la mukriha lahu domin Allah ba mai masa tilas ba wa yake wa Allah tilas tunda ba masa tilas ka roƙe shi kuma ka sa rai in za ka roƙi Allah ka kawo abubuwa guda biyar a ranka na farko ya ji ka na biyu ya ganka na uku yana da abin da kake roƙon na hudu in bai baka ba mai baka na biyar ba shi da rowa sannan yana da kirki wa huwa albarru albarru rahim yana da kirki Allah saboda haka mun sakankance zai mana isa yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal Allah yana amsa ɗayan ku mutukar bai gaggawa ba ya qulu qad da'awtu falam yustajab li ni fa na roƙa na roƙa na ji shiru to kayanka ne ai jin shirun ma mu muna kyautatawa Allah zato ko mun ji shiru akwai abin da ke faruwa na alheri domin abin da Allah zai baka nan wanda kai kake so ya baka yanzu Allah zai iya canza maka da wani abin da yafi abin da kake so din ko dai kana da wani katan zunubi ko kana da wata katuwar musifa da ta gangaro za ta danne ka sakamakon haka sai Allah ta'ala ya kawar maka da wannan musifa ko kuma ya jafe maka wannan bala'i ko kuma akwatinka na lahira asusunka na lahira bai da empty ne baka da wani lada mai yawa a lahira sai Allah ya dunkule mai da addu'a ka lada ya dinga tara maka a lahira shi sa an ce wani in ya ga irin tilin ladansa a lahira ya ce anya kwani ne wannan aikin a ce duk mafi yawa ba aikin ka bane kai ta roƙon Allah ban kaza ban kaza sai Allah ya ta aje maka a lahira ko kuma Allah ta'ala ya biya maka buƙatar daidai da wannan ko sama da wannan ko kuma ƙasa da wannan bisa hikimar da Allah ta'ala yi domin Allah ta'ala da ya buɗe ƙofar duk wanda ya roƙi abu ya bashi a lokacin da kai baka nan da kake dan wani roƙa zai a halaka ka wani kuma ta zai a halaka duniyar ma gaba ɗaya Caza tunda dai Allah yana yin komai, Allah an ga kawai wannan ya koma mace ko wannan ya koma namiji ko wannan ya mutu ko wannan ya rayu sai zama shiririta. Shi yasa Allah ta'ala yana da tsari. Yana da tsari. Kuma yanzu kowa yana son kuɗin nan. In kowa ya roki kuɗi, Allah ya wa kowa kuɗi, ba mai fita kasuwa fa kenan. Ba mai kamfani. Mutuwa za a yi fan akai kuɗi gaba ɗaya. Gaya muku gaskiya. Kan ma ku yi fatan kowa ya kuɗi. in kowa ya kuɗi kowa ya kuɗi kowa da kowa ya kuɗi ka gaya min wanda zai mawana aiki don ya samu kuɗin da haka duk kamfanin nuka rufe su za yi duk ma'aikatu rufe su za yi na gwamnati duk makarantu rufe su za yi mai yasan masai ma babu mai yin bulo babu mai wanki babu mai guga babu jiragen sama duk fakin ɗinsu za yi kekuna da babura da motoci duka kamfanin batira kamfanin wayoyi kamfanin wayoyi duka rufe su za yi kawai mai gidajen talabishin rediyo ba kowa yana fita ne don ya samu abinci ba to ya samu kuɗi wa zai wa aiki a lokacin da ga mutum da jakar kuɗi kuma yana jin yunwa ga buhun kuɗi a hannunsa yana kuka da buhun kuɗi ba abinci saboda an ƙi nomawa kowa ya yi kuɗi shi ma mai sai da takin ya yi kuɗi mai yin huɗa ɗin ya yi kuɗi na kamfanin kowa ya yi kuɗi an daina zuwa kasuwa to sai kuɗin ya zama bala'i kuma ga kuɗi a gabanka kai mutum sallama ka ce in gwab biliyan ka za ce to me zan da ita tun nan na karɓa ma ba abin da zan siya an ce a lokacin mutum zai zo kan kabari ya ce ina ma in mutu in zama a kabarin nan ga kuɗi amma saboda kowa ya ta gaya wa Allah kuɗi wuridin kuɗi magana kuɗi duk abin da yake da magana kuɗi za ga an ɗauke shi da mahimmanci to Allah zai sako kuɗin in Allah ya sako kuɗin kuma sai abu ya rikici komai sai ya tsaya amma yanzu wani ya samu wani bai samu ba wanda ya samu sai ya taimaka wa wanda bai samu ba sai ya ɗauke shi aiki sai ya sa shi aiki kwashen ƙasa ɗebo min ruwa kwaɓa min bulo je ka can fita aiki fita kasuwa je ka siyo wani karan mota wani direban mota wani mai yasan masai wani lebura wani birkila wani tela wani bakanike wani mai wanki wani mai guga wani mai saƙa wani direba wani kaza sai ka ga rayuwa tana ta cuɗuwa saboda kowa yana amfana da jikin wani wannan hikimar Allah kenan sai na ƙauye ita ho birni na birni ya tafi ƙauye sai ka gadi ana amfanuwa sai Allah ya sa maka san sha'awar sai ka tafi wata ƙasa in ka tafi sai wani ya samu kuɗi a tafiyar taka hikimar Allah ta'ala kenan da haka ba a wa Allah wannan ka roki Allah tare da sakankancewa zai amsa maka fi masal al'ula annahayu an istisna fi du'ai an hana kai togaciya a cikin addu'a kace Allah kai mun gafara in kaga dama kada ka faɗa haka ba a wa Allah haka الثانية بيان العلة في zalika. an faɗi dalilin da yasa aka hana haka saboda babu ladabi babu girmamawa tsakaninka da Allah in ka ce ya maka rahama in ya ga dama ya maka rahama in ya ga dama kai ya maka rahama in kai haka ba kai ladabi ba sannan as-salisa qawluhu liya'zimu al-mas'alata yace lalle ya karfafa tambayar tambayar da zaka wa Allah ka karfafa ta ka yi ta da gaske kakkasa wato rashin karfin zuciya akwai wanda ya kira ni yace malam ka faɗi wata addu'a ni dai na ganta aikace ko kowa ma ba amshi tasa bane ya amshi tawa yace wallahi da na shiga damuwa na dinga la ilaha illallah alazim alhalim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim yace wallahi malam sai da naga Allah ya mun wannan abu yace sai na taba gaya wa abokina shi kuma abokin nawa shi ma abin ya faru a kansa shi kuma matarsa ce aka je asibiti wato ana bukatar kuɗi za ta haihu aka ce sai an yi operation ta yi operation shi ko bayi da kudin ya ce da aka yi asuba kawai sai zamansa a masallaci sai da ya kafa dubu ya koma gida ya ji to ya za yana zuwa sai ganta da hannu da yaro a hannu hatta haihu an yanke cibiya an bata tana bashi nono ya kalle ta ta kalle shi ba ta ce ba duk lafiya komai kamar sulum ko yaro ya fito ko aka yanke cibiya ba wani operation ba ba zubar da jini ba ba wani matsala ai ya faɗi sujjada ai kawai eh rabbul alamin Allah namu shi yasa ibn taymiya yake cewa wa min ma zadani sharafan wa izzan wa kittu bi akhmasi ata'u sarayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya yace wa min ma zadani sharafan wa tihan yace yana cewa abin da ya ƙara min jin girma da kuma jin isa ba takama ce ta girman kai ba takama ce ta na isa to waye isar da ni da aka ce min abdullahi kuma muhammadun rasulullahi rasuluka yace dukhuli tahta abdika qaulika ya ibadi da ka sa ni karkashin yaku bayina to ina jin dadi akan yana ce min bawan Allah sannan kuma ina jin dadi da ka aiko manzon Allah na zama ina cikin jama'arsa ba wani yace karshen dadi ka zama bawan Allah kuma a cikin al'umman manzon Allah aka more ga ka bawan Allah kuma a cikin al'umman manzon Allah to mai kake so a yi ma wani bai zama bawan Allah ba wani kuma ya zama bawan Allah bai zama a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani kuma a cikin al'umman manzon Allah amma bai bautawa Allah ba wani kuma yana bauta Allah ba a cikin al'umman manzon Allah aka yo shi ba to kai sai aka hada maka biyun ga ka bawan Allah baka shirka ga ka kuma an aiko manzon Allah ka bi shi sau da kafa ka hada tauhidi da sunna ka nisanci shirka da bid'a ba ni'imar da ta kai wannan don ba laifin da ake wa Allah mafi muni irin ai masa shirka ba ibadar tafi girma a gurin Allah irin tauhidi hakanan babu wani abu na shiga haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin ka kirkiro bid'a a cikin addinin sa kai mata rijista ka ce ayi ta ka ce da sunan Allah ake yin ta duk laifin da zaka je kai laifin ka kaji ga jingina wa Allah amma an kace wannan nawa laifin yana da rijista a cikin addinin manzo Allah to ka shiga rigima yiza ka ga bid'a tafi muni akan kowane sako domin shi mai yin sako baya neman aya da zai kare sabansa ba mai shan giyan da zai zo ya ce jama'a ku tare zan ba ku ayoyi da hadisan da suka ce a sha giya ba mai zina ko mai luwaɗi ko mai maɗugo da zai ce a zo a yi taro duk sanda muka kamo su ca suke malam mun tuba dan Allah a yafe mana wallahi ba za mu sake ba saboda sun san laifi suke amma shi mai yin bid'a sai da kirji ma ya ce shi fa yana ma da aya yana ma da hadisi bid'a yake amma wai zai nemo mata aya zai nemo mata hadisi shi yasa al-ma'siyatu al-bid'atu ahabbu ila shaitan min al-ma'siyati li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha ice shedan yafi son a dinga yin bid'a fiye da a dinga yin sauran laifuffuka domin sauran laifuffukan da ba a yi musu rijista da sunan addini ba ana sa ran mai yin su ya tuba amma laifin da aka sako shi addini aka ce laifi ne amma yana da rijista a cikin addini to mai yin sa baya tuba dan gani yake ma lada zai samu sai an je lahira tukunna duk wanda ya koya maka bid'a ya cuce ka a duniya ya cuce ka a lahira cutar da ya maka a duniya ya cinye maka lokacin da zaka yi abin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka shagala da yin nasa ka bata lokaci sannan ka je lahira ba lada ai ko yanzu ma a duniya kawai a tambaye ka a ce waye saka ai ya ishe ka aiki waye saka da wa kake koyi in gwafon cike ka faɗi wanda ya saka kuma gashi a kiran sallah ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah me ma'anan ashhadu an la ilaha illallah na yarda na dau alƙawari ba zan bauta kowa ba sai Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah na dau alƙawari ba zan bi kowa ba sai annabi zaka ce ina annabi yayi ina annabi yace ini ina akai a zamanin annabi bai hana ba da an tambaye ka tambaya ukun nan sai ka a tara ma gumi annabi yayi Allah bai ba ya ce ayi bai ce ayi ba ana yi bai hana ba domin wani ma yayi abu a zamanin annabi annabi bai hana ba shi ma abin ya samu rijista don ba za ka yi abin da ya saba Allah gaba annabi bai hana ka ba to shi yayi da kansa hujja ce ya ce ayi ko bai yi ba hujja ce wani yayi ya samu labari ya ce kai zo kakka sake to an hana kenan in kai yayi shiru ko ya yaba abin ko ya murmushi ko ya kalle ka kawai yace yi shiru dan baya shiru akan abin da ya saba Allah to sai a ce wannan ana kiranta as-sunna at-taqririya wace a kiranta as-sunna al-qawliya wa sunna as-sunna al-fi'liya annabi yayi ya ce ayi ana ya gaban in kai haka wallahi ka huta ba ƙaramin arziki ba ne fa kakka ce ai kowa baya yi ba ruwanka da kowa an je layira kai kaɗai za a tambaya kuma a kabari ma ca za a man rabu ko man na biyu ka ba za a tambaye ka malikiya ko shafi'iya ko hambaliya ko hanafiya ko zahiriya ko salafiya ko ko ko ba ƙungiyar da za a tambaye ka ko wata ɗariƙa ba ba abin da za a tambaye ka sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka su kenan fa dinuka din nan dai da Allah ya ko manzo Allah fa shi yake magana akai nabiyuka manzon Allah rabbuka Allah shikenan saboda haka Allah ya samu dace da yace bayanul illa fi zalika an bani dalilin haka qauluhu li yazimul mas'alata mutum ya karfafa mas'ala sana izamur ragabati ka karfafa kwadayinka ka sa rai kakka ji cewa kana roƙon wanda ba shi da shi izamur ragaba ko at-ta'lilu li hadha al-amr sana an faɗi hikima da ta sa aka ce kakka ce Allah kai mun in kaga dama fa inna Allah la mukriha lahu babu la yaqulu abdi wa amati babun da yace ba za ka kalli mutum ka ce kai bawa na ke baiwa ta ba ladabi shi ma wannan duk ladabi ake koyawa lokacin da ake cinikin bayi mutum sai ya kira bawan su ce kai bawa na yaka ke baiwa ta yaki to sai aka ga kalman bauta bawa baiwa bawa baiwa ba ladabi duk da ba kana nufin kai ka halicce su ba ko su zo su bauta maka ba amma a lafazinka ba ladabi to saboda haka sai aka gyara wannan lafazin abdi wa amati abdi bawa na amati baiwata kama malamai suka ce jingina bawa a lokacin da ake bautar zai zama kashi biyu ne ko ka jingina shi gare ka ko ka jingina shi ga waninka jingina shi gare ka ka ce abdi jingina shi ga wani ka ce abdu fulan bawan wane suka ce jingina shi gare ka kashi biyu ne idan ka jingina shi gare ka da sunan kira ya kai bawa na kaga anan zai kamance ceniya da kamar yadda Allah yake kira mu ya ko bayinsa to kada kai haka an haramta haka nan idan a gabansa ne kace ya kai bawa na da nufin ka wulakanta shi ka samu ɗaukaka a kansa to shi ma an hana in ku sigar labari ne ka ce ai wannan bawana ne wannan baiwa ta ce wannan babu laifi amma dai Allah ya taimake mu ma yanzu ba a bautar kaga wannan babu ma mun bai shafe mu ba yanzu tunda ba mu da bayin mu ba bayin kowa bane bayin Allah ne a da ana bauta fa da zo kila kana gidan wani yana dora ma kaya tunda mu bakaken nan mu aka ta diba ana siyawa sai kawai a zo a kai ka kasuwar kurmi a sa maka sasari a zo ana tayawa nan kasuwar kurmi za ga nan da ake cinikin bayi sai a zo a ce wannan fa ana girgiza kanka wannan zai nawa ce wannan fa kakkarfa ne ba ganshi ba a daki kirjinka ko ka za ka yi tari ce daki kirjinsa ka je dake ka ba kai tari bai ce kaji lafiyar salau amma ka daki kirjinka ka faɗo ya ce a wannan tsohon ne sai an kaɓa gashinka an warware gashi an wanke saboda wasu ba sai da bayin sai su yi algus bawan ya tsufa sai su yi masa fenti a ka sai gashin ya koma baki to Allah ya taimake mu dama Allah ya ce fakku raqaba Allah ya ce dino kaga bayi ku yanta su a cikin zakka ma yace wa fir riqab a bada zakka a ceci mutane daga bauta sai Allah ya taimake mu ma aka dena dama Allah so yake a dena fatahariru raqabatin mu'mina fatahariru raqaba fakku raqaba wa fir riqab dama Allah yana ta so a dena sai kuma aka dena kaga ba wani zai ƙara da mana da wata bauta kuma an gama ta an dena ta shikenan kowa ya zama yanci ya samu yanci da haka wannan kawai za a karanta ne a matsayin wato abin da aka taba yi yanzu amma an daina da to da kana da bawa kana da baiwa din ladabi ne kakka dinga jingina su gare ka da wannan sigar wa fi sahih an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal la yaqul ahadukum at'im rabbaka kace ciyar da ciyar da rabbaka kaga anan rabbaka ba ka nufin halicinki ba mai gidanka waddi rabbaka yima wato mai gidanka alwala amma kalmar rabbu tunda kalma asalinta ta sunan Allah ce to sai a kiyaye a wasu da Hausa bata ishe su ba wataƙila ba asalin su ba Hausawa bane sai su ce wai ba za a ce wa Allah ubangiji ba suna ga a cikin wannan kalma akwai rashin ladabi na farko an sa uba ko sana'an sa giji kalman ubangiji suka ce kenan kama ana jinginawa Allah ya zama uba yadda kiristo suke kiransa Allah uba sai su ce wannan kalmar dole ne a yaƙe ta kalma ce ta shirka sai mu ce sam wannan ba kalma ce ta shirka ba sannan na biyu ba kalma ce ta rashin ladabi ba za a duba a game bahaushe yake nufi da ubangiji ko shi da shi bahaushe uba a gurinsa ba yana nufin lalle sai wanda ya haife ka ba da kalman uba da kalman ɗa a wajen bahaushe yana amfani da su yadda ba ka zato yana jefa su inda ba ka zato yana cewa wannan uban gidana ne gidan ya haifa yana cewa uban tafiya ne wannan shine uban taro wannan shine uban kungiya uban gayya uban tafiya na'am uban gida duk ba ana nufin ana nufin giji dama ana nufin kamar gida ko jama'a an ce uban giji uban gida mai gidanka mai kula da kai kamar da ake kiran mace uwar giji ko wannan uwar giji ya tace ma'ana uwar ɗaki na ce kamar da ke cewa uwar ɗaki na so da haka kalma ba a duba lafazin ana duba ma'anarta yadda masu amfani da ta suke amfani da ta ba yadda kai ka kalle ta ba sai ka tambayi masu ita in kaga laifi ne a cikinta ko tawaya ce ko na ƙasa ne to sai ka kore amma in kaga su masu amfani da ita yadda suke nufi da ita daban to dole ka ɗauke ta akan ma'anarsu ba ma'anarka ba kun gane ko sura kai zuba haushe ya ce maka ubangida zagin kai uban gidana ne ba daraja ba ce uban gayya uban tafiya uban kungiya uban taro uban giji duk yana nufin shi ne ma'anar rabu ba ma'anar allahu ba ne ma'anar rabu ne shi kuma rabu yana ɗaukar ma'anoni guda ashirin da hudu daga cikinsa akwai sayidu akwai murabbi na wa alfa ya sayi da halar dalbab innahu rabbi a hasana maswaya sadaka shine haka ɗa a wajen bahaushe yana amfani da ita da sigogi da manoni daban-daban yana cewa wannan ɗan iska ne me yake nufi iska ta tsuguna ta haife shi yana cewa wannan ɗan banza ne wanda yace wannan ɗan daudu ne yace wannan ɗan kasuwa ne ɗan sanda ne ɗan izala ne ɗan ɗariƙa ne amma baka ji ana cewa ɗan musulunci a yi ko ana cewa dan musulunci ne yawa ya ce musulmi ne amma ana ce ya ce dan musulmi wannan dan musulmi ne ma'ana musulmi ya haife shi tashe kaga ɗa yana ɗaukar ma'anoni da dama dan an ce maka ɗan kasuwa ba na nufin kasuwa ce ta haife ka ba ana an jingina ka zuwa ga kasuwa saboda ka shagala da me da kasuwanci Ɗan kwadago ne Ɗan. kaza kaza ne zaka kalmar ɗa sai an duba inda aka yi amfani da ita nan da zai fito da muninta ko ya fito da kyanta haka kalmar ubangiji sai in an duba inda aka yi amfani da ita shi zai fito da muninta ko kyanta daka masu yare su ake komawa gare su wajen tantance munin abu ko kyansa a cikin yaren amma ba yaren ka bane ba za ka zo daga waje kana da wani yare daban kawai ka zo kan kaji an ce uba sai ka ce an yi sako ba ka duba shi mai yaran me yake nufi da uba ko yawwa kuma kowane yare na laraba suna da irin waɗannan uban da yawa da zaka gani ka sai a gyara in akwai kuskure in ko ba ma'anarsa ba ta da wani muni to sai a ba ta ma'anar da take ɗauka an gane ko wala yaqul ahadukum ati'in rabbaka wa dhi'i rabbaka wal yaqul sayyidi wa maulaya sai dai ka ce wannan shugabana ne wannan mai gidana ne wannan babu laifi ka ce mai gidana ne amma kaka ce kaka ce masa ni ubangijinsa ne ai ba a faɗa ma ko kana cewa wannan ubangiji na ne sai ka ce ubangida na ne amma ba za ka ce ubangiji na ba wala yaqul ahadukum abdi wa amati haka kaka jingina shi ka ce bawa na amati wal yaqul fataya wa fataya fataya wa fatati wa gulami ka ce yaro na ne wa mai min hidima ne dan aike na ne yaron gidana ne duk wannan babu laifi fi masail al'ula annahyu an qawli abdi wa amati an hana da wannan idafa din ka jingina shi gare ka da wannan idafa da wannan ma'ana kuma asaniya la yaqulu al-abdu rabbi haka shi ko ba zai ce maka rabbi ba sai dai ce sayyidi wa maulaya wala yuqalu lahu at'im rabbaka sai dai ce at'im sayyidaka الثالثة ita kanta kalmar maulaya tana daukan ma'anonin da Allah ne yake shigowa cikin ta kawai summa ruddu ila Allah maulahumul haq maula da ma'ananta mai fadi kowa Allah ne majibincinsa akwai kuma maula bi ma'ana khas cewa Allah zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum Allah shine maulan mu'minai sauran su ko kafare ba su da maula wannan shine mutlaq wancan wancan khas wancan am wannan ko muqayyad ne bi shaksin kace wannan maulaya shugabana ne mai gidana ne jagora na ne makamantansu fi masail al'ula annahyu an qawli abdi wa amati sannan asaniya la yaqulu abdu rabbi wa la yaqalu atim rabbaka athalisa ta'limul awwal qawla akwai mutum fataya wa fatati wa gulami yaro na ne mai mun hidima ne yaron gidana ne duk wannan ba laifi arabiya ta'limu thani qawla sayyidi wa maulaya shi kuma mai shi kai ka ce masa yaro na shi kuma ya ce maka mai gidana kalman sayyid tana ɗaukar manoni da yawa da ci manoninta ana ce ma Allah sayyid as-sayyidul as-siyadatul mutlaqa mai gidanmu gaba daya mai kula da mu gaba daya mai daukar nauyin mu gaba daya mai ci da mu gaba daya mai renan mu gaba daya shine wa shine Allah shi yace as-sayyid huwa Allah akwai kuma siyada muqayyada mu ce sayyiduna sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shugaban mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana sayyidu walad adam wala fakhar sannan kuma akwai siyada mace ta ce mijinta sayidi kama yana kica ya sayidi malamai islamiyya ana kiranmu ya sayidi to? eh yawa ya sayidi eh masu koyo mu masu koyo a islamiyya yara su dinga kiranmu ya sayidi a gani haka suka ji ana cewa alkhamisatu at-tanbihu lil murad an faɗakar da me ake nufi wa huwa tahqiqut tauhidi hatta fil alfaz ana son a kare tauhidi har a cikin kalmominka a auna a gan akwai wata kalma da kake faɗa ta saba tauhidi a cire ta ko a gyara ta mun fara wasu ayyuka Allah ji kan Dr. Abdullahi Bature akan tace kalmomin da Bahaushe ke amfani da su wanda igada na lokacin maguzanci kuma suka sabawa koyawan musulunci da kuma waɗanda sai bayan zuwan musulunci Bahaushe ya saka su a cikin karin maganarsa kuma a cikinsu akwai rashin ladabi irinsa awai ko an ce da kare sai a faɗi suna annabi kaga wannan akwai rashin ladabi ko kuma a ce a me a wannan akwai fassarori da dama akwai wanda yake ɗaukan fassara za ka iya kallonsa ta can kace kaza kalle ta can kace kaza irin a taya Allah kiyo ai ba ana nufin cewa kai wa Allah a ana nufin ka ɗaura abin ya fi kace tafi kawai na bawa Allah wani ana iya mafassara kyakkyawa za a iya musu fassara mummuna sai a duba game bahaushe yake nufin ya faɗa haka amma irin su da yake cewa me zamanin annabi shahu misali kowa ya gira bansa wato in yana son ya shakiyanci a ba kowa dama to kagan aka aiko annabi aka ce shaho ne kaga shi ke da abu ya ɓaci to kaga akwai rashin ladabi a jingina annabta zuwa ga shaho to da nan sai a ce bahaushe yayi rashin ladabi a cire wannan kalmar daga cikin Hausa a cire ta daga adabin Hausa a maida ita cikin yashashshiyar kalma da za a daina amfani da ita a musulunci eh to shi ma akwai fassara guda biyu shi ma mun bashi fassara guda biyu ya zo hannunsa rabbana ma'ana wanda zai ce rabbana ba haka yake ba ba komai a hannunsa amma yayi haka maimakon ya ce ya zo hannunsa babu komai sai ce ya zo hannunsa kamar yadda wanda zai ce rabbana haka yake yi ai ko babu komai a hannunsa in yi haka to kaga shi ma an duba ma'anar an ga abin da yake nufi to akwai waɗanda suna ɗaukan fassara akwai kuma waɗanda zahirinsu kawai muni muni ne da su eh amma kuma irin misali zaka ji wani kuma ya ce a yawa kare da kuɗinsa sai sha la haula wato sun ga cewa akwai sana'ar darni wa ya san sana'ar darni in an ce sana'ar darni shine da rubutun sha da guru da laya da kambu da ummu muse na'am da kafi da karakara kaulasan bakwai da sauransu duk dai waɗannan su hatimomi da ake yi to duk suna cikin sana'ar darni maganin farin jini maganin mallakan mace suratu yusufa maganin kasuwa maganin kaza wani za ka ga bara zuwa ta juyar bara iri-iri ga ta nan to sana'ar darni kenan sarakar komai sai an shigar da tauhidi a ciki so wancan littafin insha Allah zan nemi wani bahaushen sosai mu ci gaba da wancan aikin na tattara kalmomi a cikin kamusin Hausa waɗanda muka auna su da shari'a muka ga cewa waɗannan sun saba ma shari'a sai a sanar da mutane a ƙaurace ma amfani da wannan lafuzan domin akwai rashin ladabi ko dai ga Allah ko ga manzansa ko ga musulunci suna nan da yawa akwai kuma waɗanda su kuma ana zaton hakan ko ba hakan bane wasu ko ba a zaton hakan hakan ne saboda dai a kyautata lafazi tsakaninmu da Allah zama akwai ladabi tsakaninmu da manzo Allah sai zama akwai ladabi hatta mawaka sai da nace wanda ya waka matasanmu yanzu ba su da cikakkiyar Hausa ba su da wankakkiyar Hausa ba su da adabi na Hausa kuma wasu ba su da kuma ilimin shari'a kuma yana son ya yaba annabi sai ya dauka yadda ake wa budurwa waka haka zai zo ya tafa dan kowane lafazi yana yana son annabi tabbas kuma yana son ya wasa annabi amma bai san kalmomin da zai wasa annabi da su ba bai san cewa wasa annabi yana buƙatar ladabi da kwantar da kai da zaɓen lafazin da a cikinsa akwai girmamawa da mutuntawa ba sai shi a zatonsa ya faɗi yana ga wancan lafazin ana ana faɗa a waƙa sai ya ɗauka yadda ake gaya sarakuna ko ake gaya mutane ko 'yan siyasa za a iya gaya annabi irin wannan shi sa muka ce dole a samar da kwamiti tunda dole za a ci gaba da yaban annaba har duniya ta tashi yana daga cikin tun zamanin annaba ake yabansa kuma za a ci gaba da yabansa to amma ya ake yaban dole a samar da ƙwararrun malamai gogaggu a cikin yaren larabci gogaggu a cikin yaren hausa gogaggu a shari'a ko a haɗa su daga ɓangarori daban-daban duk wanda ya ce ya yi wa annabi waƙa ko ƙasida ko madahu ko waye ya kai gaban wannan kwamiti ya karanta su ji ko a ciki za su ga eh lalle ai masa gyare-gyare wannan lafazin kai da ka faɗa me kake nufi kaza kaza ce to ai wannan akwai gyara annabi ba a gaya masa haka cikin babin ladabi ba a cewa annabi kaza sai a gyara masa ba a ce kaza ba a ce kaza sai ce je ka shiryo wata in kuma an ga ilimi ne kwata-kwata bayi da shi sai a ce to kai yanzu tunda Allah ya baka sauti da murya sai dai wani malami ya rubuta kai ka karanta amma kai ba ka da ilimin da za ka iya yaban manzan Allah ba ka da ilimin ba ka san me za ka ce ba so da sai dai a samu wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallama ya san me ake faɗa masa ya rubuta maka ka karanta wata ran ma sai a kai ga cewa to yau kuma za a yi ma musabakar wasa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda diye kasida ya fito da halaye da siffofi da sunnoni ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga sharrin makiya da harin makiya wa qasidarsa kuma ta cika sharadin da aka faɗa za a yi masa kyauta kaza sai kaga an zuga masu sun je suna yi to amma aka bashi haka a bude to fa za a yi tayin tabargaza kuma masu yin tabargazar haka za su yi tayi su ta faɗa abubuwa da kai kana jin nauyi shi ko ba ruwansa yana yi yana girgiza kai amma kuma abin da ya faɗa nauyi ne manzo Allah ya wuce a gaya masa haka irin waɗannan abubuwa duka in ana son musulunci ya gyaru a kare musulunci duk sai an kafa kwamitoci irin waɗannan to Allah ya ba mu sa Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik